الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa wanda muna nan cikin kitabi na talatin da shida kitabun al'akdiya wato ɓangaren da ke magana akan hukunce-hukunce wanda alkali ke zartarwa za mu tashi kan babi na goma sha hudu ƙarƙashin kitabin wanda ke magana akan jingina babul qada'i fi jami'ir ruhun nan ne ko babul qada'i fi jami'ir ruhun babin hukunci game da Aha, tá. Então. Ne akan jinginoni ko jingine-jingine. Ya kawo wasu ‘yan matsaloli da ɗan dama kan saɓani tsakanin mai ba da jingina da mai karɓa, duk da dai an faɗi wasu daga ciki a baya. Kala Yahaya, Imamu Yahaya Ibn Yahaya Allaisi ya ce, سمعت مالكا يقول ناجي إمام مالك رحمه الله يناتيوا في من ارتهن متاعا dangane da wanda ya karbi jinginar wani kaya wata kadara ya karba a matsayin jingina ya ba da bashi ya karbi jingina ya karbi wani kaya fahalakal mata'u indal murtahini sai kayan ya bata ya salwanta a wurin mai karbar jingina in ba manta ba a baya ya ce idan kayan jingina ya bata ya bata hannun mai karbar jingina to abin ya kasu kashi biyu ne bayanan abu kaya da yake batansa galibi ba zai ɓuya ba ko salwantarsa idan ya salwanta a hannun mai karɓar jingina to wannan hasarar mai ba da jingina ne kamar dabbobi kamar rushewar gida ko ƙonewarsa ko wani abu mai kama da haka ko ruwa ya mamaye gona ko fili ta yadda ba yadda ma za a yi ɗora hannu a kansa wannan duka ba zai shafi mai karɓar jingina ba asaran mai bayarwa ne amma abin da yake ɓoyayye ne ba a sanin ɓatansa sai ta labarin wanda ya karɓa to in ba shaida ce tabbatacciya kuma bayyananniya ba ta tabbatar da ɓatansa a hannun mai karɓar jingina ko kuma shi mai ba da jingina ya gamsu cewa e ya karbi bayanin shi mai karba wannan shi mai karba shi zai dauki hasara zahirin shine duk matsalar da zai faɗa a nan ɗin ta ɗai ɓangaren ne abin da yake mai karɓar jingina zai ɓoye da shi ko kuma ba wani fitacce ba ne dawar ɓatansa wato daga wurin mai karɓa ne ake sani to shi kenan mutum ne ya karɓi kaya a matsayin jingina sai kayan ya ɓata ya salwanta inda almutahin a wurin mai karɓar jingina amma wa aqarra allazi alaihi alhaq bi tasmiyati alhaq shi wanda haƙƙi yake kansa wanda ake bin sa bashi sai ya amsa kuma ya furta da cewa adadin kuɗi kaza ne ake bin sa kuɗi kaza ya bayar ya karɓa bashi ya bada jingina wanda ake bin sa bashi ya ba da jingina ya ce eh kuɗi kaza ne ya karɓa wajtama ala tasmiyati kuma da mai ba da jingina da mai karɓa duka ra'ayinsu ko maganarsu ta daidaita ba saɓani akan yawan kuɗin da mai karɓar bashi ya karɓa ba su yi saɓani ba akan adadin kuɗin wata da'a ya fi rahan amma kuma sun yi saɓanin da ya kai su ga ƙarar juna wato ɗayansu ya ƙara ɗaya dangane da ita jinginar wato akan ƙima ko darajar jinginar nan ne aka samu saɓani tsakanin mai ba da jingina da mai karɓa amma asalin kuɗin da aka karɓa ba shi ba a samu saɓani ba don abu ya faru irin wannan kuma kayan ya ɓata fakalar rahinu ƙimatuhu ishiruna dinaran mai ba da jingina ya ce shi kayansa da ya jinginar ya karɓi bashi to lalle kimarsa dinari ashirin ne na dole a batun kima tun da kayan ya riga ya bata wakalar murtahinu shi kuma mai karɓar jingina wanda ya bada bashi sai ce kimatu huwa asharatu da nanera ce kimarsa dinari goma ne rabin da awar wancan والحق الذي للرجل فيه 20 دينارا kuma haƙƙin da suka yi wato muwafaƙa ittifaki a tsakaninsu wato kuɗin da aka karɓa bashi da mutum yake bi a kan jinginar ba su yi saɓani ba cewa dinari ashirin ne dama an ce ba su yi saɓani ba a wajen yawan kuɗin amma dai kayan jinginan ne da ya ɓata shi mai ba da jingina ya ce ai kayan na jingina ya kai ƙimar kuɗin da ya karɓa wato dinari ashirin amma shi mai karɓar jingina wanda ya ba da bashi sai ta ƙimar kayan jinginar da ya karɓa rabin wannan kuɗin ne dinari goma ƙala malikun maliki ya ce yuƙalu lillazi biyadihi rahan to yadda za a yi shi ne sai a faɗa wa wanda jinginar take hannunsa, murtahin kenan, wanda ya ba da bashin ya karɓi jinginar sai a ce masa, Sifho, ka sifanta, ka kwatanta wato ka bayyana sifar kayan yanda aka baka shi kafin ya salwanta, kafin a sace ko kafin ya ɓace, in kamar dabba ce kafin ta kubce ta sullube ko wani mai kama da haka. faiza wa safahu uhulifa alayhi to idan ya sifanta ya sifanta kayan tunda shi ka ai ya san shi shi ya karba idan ya sifanta shi to sai a rantsar da shi akai a ce masa ya rantse da Allah cewa wannan sifar da ya da'awa haka take babu sabani to in yayi hakan ya sifanta kayan kuma ya rantse wato akan cewa lalle sifar haka ta yake ta yi muɗabaka to sun ma'aƙama tilka sifata ahalul ma'arifati biha yawa sun sannan ahalul ma'arifati biha ma'abuta sani da ƙwarewa akan sanin kayan to sai su yi ƙimar wannan kayan a matsayin sifa sifarsa ta ce to shi kenan kayan misali waya ce ko babur ne ko ma irin abu irin wannan sani masanan wannan wanda sai kasuwanci wanda dillalan wannan abu sai ce musu to yanzu misali waya mai suna kaza sifa kaza misali menene kimata misali matsakaiciyar kimata ya kimata za ta zamanto sai su yi kimar fa in kanatil qimatu aksara mimma ruhina bi to idan ƙimar da suka yi ittifaki akan wannan sifatin da ba abin da za a iya yi sama da wannan za iya samun kuskure amma dai ana yin abin da zai iya yiwa ne in asali bai samu ba to idan ya zama ƙimar da ƙwararru ko masana ko dillalan wannan irin mata irin kayan ƙimar da suka ambata aksara min maruhina bihi ƙimar ta wuce ma kuɗin da wato aka jinginar da kayan a kansu misali sai aka samu ƙimar da suka yi tifaƙi a kai ba ana sun yi tifaƙi kan cewa asalin bashin dinari ashirin ba ne to yanzu ƙimar su suka ce zai kai dinari ashirin da biyar ko talatin ko abin da ya kama da haka saboda haka ƙimar kayan jingina yanzu ta ma zarta yawan bashi da aka karba wanda ba saɓani akan wannan to ƙila lil murtahini to sai a faɗa wa mai karɓar jingina urdud ila rahini baqiyata haqqi kamar wa mai baka jingina ragowar haƙƙinsa kuɗinka dinari ashirin sun mutu tunda kayan ya ɓata a hannunka ko bai sallama maka ba kuma ba shaidar da ta tabbatar da gaskiyarka yawwa to tunda ana kun yi ittifaki cewa dinari ashirin ne bashinka da ya karɓa ya baka kaya kayansa kuma imantawar da aka yi ta tabbatar da cewa kayansa ya fi yawan kuɗinka to kuɗinka ya kwanta ya salwanta a cikin ƙimar kaya ɗoriyar ko kuma abin da ya ƙaru sai ka nema kamar da masa sai ka masa ci ko ka dawo masa da ƙari wain kanatil ƙimato aƙalla min maruhi na bihi idan kuma ƙimar ta gaza abin da aka ba da jinginar a kansa sun yi tafaki dinari ashirin ne da aka kimanta za aka ce kimar kayan bai wuce dinari goma sha biyar ba to haka akwai geɓin biyar misali ya ce to a hazal murtahinu ta haƙƙihi minar rahi sannan kuma mai karɓar jingina sai ya karɓi ragowar haƙƙinsa na dinari biyar da muka yi misali daga mai ba da shi jingina. Kayansa ya salwanta a madadin dinari goma sha biyar. Tun da ba sai saɓani ba akan cewa ashirin ne, kaga yanzu mai bashi bashi ya karɓi jingina yana buƙatar yana binsa dinari biyar, sai ya cika masa. Wa in kana tilqimatu bi qadari haqqihi farhanu bima fihi idan kuma ƙimar da masanan suka yi makayan kayan jinginan da ya salwanta sai ta yi daidai wa daida ta yi muɗabaka da bashin da suka yi ittifaki a kansa na dinari ashirin suka ce lallai kayan a bisa wannan sifa ya yi daidai zai wato zai kai dinari ashirin ke na faranu bi mafi jinginar ta salwanta a madadin kuɗin da aka karɓa kenan ba bashi yawwa shi yanzu mai ba da jingina ba zai nemi komi ba daga hannun wanda ya karbi jingina yawwa kamar yadda shi ma mai ba da bashi ba zai nemi komai ba daga mai bashi jingina an ware kenan haka alkali zai ma masu irin wannan jayayya kala yahaya imamu yahaya ibnu yahaya laisi yace wa samitu malikan yaqul kuma naji malik yana cewa al'amru indana yanda al'amari yake a wurin fir rajulaini yakhtalifani fir rahni game da mutane biyu da suka yi sabani akan jingina yarhanuhu ahaduhuma sahibahu jinginar da ɗayansu ya baiwa ɗan uwansa. Faya ƙudur rahinu, mai ba da jingina ya ce, A rahantukahu bi asharati da naniyar, Wani matsala ta saba da waccan, can ba su yi saɓani ba game da adadi na kuɗin da aka karɓa ba shi aka ba da jingina ba. Amma nan sai ya ce, A rahantukahu bi asharati da naniyar. na baka jinginar wayata ko keke na ko babur ɗina misali bi asharati da nanira akan dinari goman ka da na karba wai qulul murtahin shi kuma ya karba jingina wanda ya bada bashi sai ya ce irtahantuhu minka bi 20 dinaran a na karbi kayanka ne jingina akan dinari na 20 da ka karba an samu sabani wajen adadin da aka karba ko to amma da aka yi sa'a warrahnu zahirun biyadil murtahin sai ga amma kayan jinginar na nan wancan ya salwanta ne ya bata amma yanzu kayan yana nan yana hannun mai karɓar jingina kaya yana nan bai bata ba amma kuma suna jayayya akan abin da aka karɓa aka ba da jingina ta kaga ta kwana gidan sauki Ƙala Imam Malik ya ce, Yi hallaful murtahin, to a nan za a rantsar da wanda ya karɓi jingina, wato wanda ya ba da bashi ke, za a rantsar da shi, hatta yi hiɗa bi ƙimatin rahan, har ya tabbatar shi ne zagaye ya tabbatar da ƙimar jinginar, rantsuwar tasa tabbatar da ƙimar jinginar, cewa tun da ya yi da'awar akan dinari ashirin ya karbi jinginar ko to ya rantse akan haka wa in kana zalika la ziyadata fihi wala nuqsana idan ya zama babu ƙari kuma babu rage amma hullifa anna lahu fihi wato babu ƙari babu rage akan abin da aka rantsar da shi akai akhazahul murtahin bi haqqi to shikenan shi mai karbar jingina ya bada bashi sai ya karbe ya rike wannan kai akan haƙƙinsa ma'ana idan ya rantse akan abin da ya da'awa abinda rantsuwar tasa yace lalle ya tabbatar kayan nan ya kai dinari ashirin adam abin da shi ke da'awa ya bayar kenan an ba shi dingina ya rantse akan cewa lalle kayan ya kai wannan dinari ashirin ɗin ma'ana bashin ya kai dinari ashirin yawa yi hallafin murtahin yawa sai a rantsar da wato mai karɓar jingina a tawhi da biki matar rahan har ya kewaye da kimar jingina fa in kana zalika la ziyadata fi idan ya zama babu ƙari a ciki wala nuqsana babu rage amma hullifa akan abin da aka rantsar da shi anna lahu cewa lallai jinginar wato ya karbe ta ne akan wannan dinari ashirin akhazahu almurtahin bi haqqihi shi mai karɓar jingina sai ya rike wato wannan kayan jingina a matsayin haƙƙinsa a shi kayan jinginar shi mai ba da shi ya yarda da ƙimar ta kai dinari ashirin yawwa shi kuma mai, mai, mai bayarwa mai ba da bashi shi ne yake da'awar cewa ya ba da bashi amma kuma abinda aka ba shi na kayan jingina ne bai kai kimar kuɗin da ya bayar ba. To kaga idan ya rantse yawa akan cewa kayan jinginar ƙimarsa ta kai wannan kuɗi da aka karɓa a gurinsa, saboda in aka zo rantsuwa da yawa mutum zai ji tsoro ya kiyaye kada ya rantse akan abin da zai cutar da shi. Idan ya rantse akan abin da ya ƙarfafi ƙimar kayan jingina da ya kai kuɗinsa, to fa in kana zalika la ziyarta fi wala nuqsan in ya zama ƙimar babu ƙari babu rage amma hullifa anna lahu fihi akan abin da aka rantsar da shi cewa dinari ashirin ne kuma ya rantse akai to aka zawul murtahin bi haƙi shi mai karɓar jingina sai ya karɓi kayan akan haƙƙinsa wa kana aula bi tabdi'ati bil yamin kuma shi ya cancanta a fara rantsar da shi, da ƙabdihin rahana wahiya za ta yi iyaku, domin akwai jinginar a hannunsa kuma yana tana riƙe dai a hannunsa, da ai da yana da'awar cewa jinginar ba ta fi rabin kuɗinsa ba kaga sai an ciko masa amma yanzu idan rantsuwar akan hakikanin kimar ya rantse kuma rantsuwar ta bayu zuwa ga abin da zai kai daidai kimar wato bashin da aka karba a wurinsa to sai ya rike kayan a madadin kuɗinsa kuma ya zama shi shi ya cancanta a fara rantsarwa akan abin da yake da'awa saboda yana rike da kaya wanda yake rike da kaya to wannan shi ake fara ƙarfafa idan ba wata shaida illa an yasha a rabbin rahani an yodi abu haƙƙam sai dai idan mai kayan jinginan saboda ƙimar jinginar ya so ya bashi haƙƙinsa allazi hullifa alaihi wanda aka rantsar da shi akai waya kuzara hanahu kuma ya karbi jinginarsa duk da rantsar da shi akan cewa bashinsa dinari ashirin ne kuma ya rantse kuma kayan zai kai wannan kuɗin ko ma ya fi to ɗayan biyu ne ko dai shi idan aka yi haka ya rike kayan jinginar tun da ba ƙari ba rage ma'ana sai rike kayan a madadin kuɗinsa ko kuma in mai kaya da ya ba da jingina yana son kayansa ba ya son kayansa ya bar shi to ya nemo dinari ashirin ba goma ba ya biya shi tun da shi da yana dawar goma ya karɓa amma tun da mai ba da bashi ya rantse idan bai mallaki jingina ba da kimata ta kai dinari ashirin to in shi mai ba da jingina ba son kan ya kubce to sai nemo dinari ashirin ba kuma bai biya shi sai a warware ta a takaice dai shi mai karɓar jingina ya samu ƙarfi ne aka ce ya fara rantsewa saboda kayan jinginar yana hannunsa saboda kayan jingina na hannunsa to sai ya rantse akan cewa bashinsa dinari ashirin ne idan aka duba kayan jinginar ƙimar kayan jingina ɗin ta kai ba daɗi ba rage wannan kuɗin to fa ba buƙatar a ciko masa wani abu saboda haka sai ya riƙe kayan ko kuma mai kaya ya kawo masa dinari ashirin ɗinsa ya karɓi kayansa saboda rantsuwar da ya yi Ƙala ya ce wa in kanar rahnu a ƙalamin al'ishirin na lati samu. To, amma idan jinginar kayan, kina dole za a kimanta kayan, shi dai abin da ake bukata za a tilasta masa shi mai da'awa, wato wanda yake ya wanda ya karbi jingina ya ba da bashi, yake da'awar dinari ashirin, ya karɓa yana da'awar goma, za a wajabta masa ya rantse akan ashirin, in ya so sai a kimanta kayan, in ya kai daidai waje da kaga sai ya rike kayan a madadin kuɗinsa. dinari ashirin ba wani ciko da kuma mai kaya zai masa ko kuma mai kayan in bai son kubcewar kaya daga hannunsa sai ya nemo masa dinari ashirin ya bashi ya fanshi kayansa wannan idan kimar kayan ta kai ba daɗi ba rage da awar da shi wato mai karɓar jingina ya yi shi ne dinari ashirin ƙala imam malik ya ce wa in kanar rahanu aƙalla min al-ashirin allati samu to amma idan jinginar kayan jinginar da shi mai mai karɓar jingina ya rantse akan bashinsa dinari ashirin ne amma kuma ƙimar ta kayan ta gaza dinari ashirin wacce shi mai kuɗi ya da'awa kuma ya rantse a kai Uhlifal murtahinu to a nan dai za a rantsar da mai karɓar bashi mai karɓar jingina shine mai bada bashi alal 20 allati samma akan 20 din da ya ambata in ma kayan ba zai kai dinari 20 ba amma shi ya kafe kan cewa dinari 20 ya bayar to sai a ce ya rantse akan dinari 20 din da ya bayar a matsayin bashi ga kaya kuma kayan jingina bai kai ba kimar da aka yi summa yuqalu lirrahini daga nan kuma sai a cewa mai ba da jingina wanda ya karbi bashi imma an tuɗiyahu allazi halafa alayhi wata akuza rahanaka to kana da zaɓi ko dai ka bashi abin da ya rantse a kansa cewa dinarinsa ashirin ka karɓa ka bashi jingina dinarinsa ashirin ka karɓa ka bashi jingina tunda ya rantse a haka to akan haka to ka bashi dinari ashirin kurin ka karbi kayanka ko ma nawa yake tunda ya riga ya rantse wai ma an ta halifa alallazi kulta ko kuma in ka kafe akan abin da ka faɗa cewa lallai dinari goma ka karɓa a gurinsa ka ba da jingina to ka rantse alallazi kulta abin da ka faɗa annaka rahanta wubi cewa ka ba shi jinginar ne a kai ba shi ne dinari goma ba waya tsulu an kama zadal murtahinu ala qimatir rahab to abinda mai karɓar jingina ya ƙara da rantsuwarsa na dinari ashirin ɗin nan kuma ƙima ta zama ƙimar kayanka bai kai ba to ƙarin da aka samu akan ƙimar kayanka to ba za a ɗora maka ba in kayanka misali ba zai wuce sha biyu ba amma ya rantse wato akan ashirin to wannan ƙarin da ya kama a kayan naka ba za ka maida masa komai ba sai ya tsaraya tun da dai wato ka rantse akan kore abin da yake da'awa in ka rantse to sai dai a kwantar da iyakar abin da ƙimar kayanka ta bayar. In kayanka ya tsaya a kan sha biyar misali, to sai a sarayar da biyar saboda rantsuwar da kai, a baiwa, a barwa shi mai, mai karɓar jingina, ka a bar masa shi haka, rantsuwarka ta sauke maka abin da ya ƙaru kan abin da yake da'awa, shi ya rantse a kai. Fa in halafar rahinu baɗar zalika, in mai bada jingina ya rantse akan abin da yake da'awa, To, in an kimanta kayan jinginar, kimar ba ta kai ba, ba ta kai da'awar da shi mai ba da bashi yake yi ba, to iyakar inda kimar kayan mai ba da jingina ta tsaya nan kawai za a tsayar, saboda haka ba zai cika masa komai ba. Amma kaga wa illam ya halif, amma in bai rantse ba, shi mai ba da jingina, ai mai ba da bashi ya rantse akan dinari ashirin ya bayar. kaya kuma ba zai kai dinari ashirin ba shi kuma mai mai ba da jingina an ce ya rantse akan abin da yake da'awa na ƙasa da dinari ashirin bai rantse ba to lazima hungurmu ma halafa alaihi almutahim wajibi ne ya biya abin da mai karɓar jingina ya rantse akai ya da'awa ma'ana in aka duba kimar kayan jinginarsa inda ta tsaya misali shi mai bada mai bada bashi yayi da'awar 20 kimar kayansa ta kai misali 15 shi kuma yana da'awar cewa goma ne ma ya karba to rantsuwar mai bada bashi ta tashe shi daga goman nan amma rantsuwarsa kuma ta sa ba za ba za a sa sai ya kai 20 ba shi kuma saboda haka sai a tsaya a bakin inda kimar kayan jinginar ya tsaya inda ya rantse to amma in ya ki rantsewa to dole ne ya cikawa wanda ya bashi bashi abin da ya rantse a kai kayan jinginarsa inda in ya tsaya akan sha biyar to sai a wajabta masa neman biyar wato dinari biyar ya cikawa mai bashi bashi wanda ya karbi jingina saboda rantsuwarsa irin wannan ne hadisi kamar da makaranta a baya ke cewa wanda ya rantse akan abin da ya san ba haƙƙinsa ba ne ko bai cancanta da shi ba saboda ya samu dama to wannan garwashin wuta ke ciwa kansa in ya so ya ci kaɗan ko da yawa ba irin wannan ake magana wanda ya rantse to za a ba shi gaskiya idan ɗayan ya ƙi rantsewa ko da shi ne mai gaskiya a zahiri shi mai karɓar jingina mai ba da bashi ya rantse akan cewa ashirin yake bi wanda ya ba da jingina ya karbi bashi ya ce bai kai ba goma ne kaya bai kai dinari ashirin ba amma dai shi wancan tunda ya rantse to in shi wannan mai ba da jingina shi ma ya rantse to iyakar inda kayansa ya tsaya to nan ne za a tsaye da shi ba zai yi wa mai ba da bashi ƙari ba, ciko ba, kama idan bai rantse ba, to, da'awar mai ba da bashi ta yi rinjaye saboda haka za a lazimta masa bayan ƙimar kayansa inda duk ya tsaya abin da ya ɗoru to sai ya cika wa wanda ke bin sa bashi abin da ya rage har sai an kai dinari ashirin ɗin nan da kuɗin kayan da ya salwanta ko kuma in yana nan tunda magana ba magana salwanta ake ba tunda kayan yana nan misali to sai a yi wannan aure ta nan kayan ya tafi a daidai ƙimarsa daga kuɗin ciko kuma to sai nemo cikawa mai ba da bashi tunda ya kasa rantsewa duk yayin da ake da'awa tsakanin wani da wani sai rantsuwa ta kama wanda ake da'awa kansa kuma sai ya ƙi rantsewa saboda rashin ƙarfin hujja ta ɓangaren mai nema kaga in ya ƙi rantsewa to kuma ya mai da ƙarfi ta ɓangaren mai nema saboda haka yanzu sai a nemi biya daga ɓangaren su to shine abin da ya faru a nan ɗin Ƙala Malikun, Maliki ya ce, Fa in halakar rahan, in jinginar ta salwanta kayan kenan, wata na karal haƙƙa, ga kayan babu shi, kuma haƙƙin da ake bi na bashin ma sun yi jayayya a kai, kamar da aka yi a bayan, wannan ai mas'al da aka faɗa kayan yana nan. amma dai sun yi saɓani ne game da nawa aka karɓa aka ba da jingina da kaya ya ce dinari ashirin a mai ba da bashi dai da kaya kuma ya ce dinari goma aka warware a ƙarshe game da aka yi bayani sannan kuma kayan ya ɓata kayan jingina sannan kuma ba su yi yarjejeniya ba su yi ittifaƙi ba akan nawa aka karɓa bashi faƙalar lazilahul haƙ wanda yake da haƙƙi mai ba da bashi sai ya ce kanar li fihi ishiruna dinaran kanar li ishiruna dinaran ina da dinari ashirin fihi a madadin wannan jingina wato mana akan dinari ashirin aka bani jinginar waƙalar lazi alaihi haƙ wanda ake bin sa bashi wanda haƙi ke kansa kuma sai ya ce lam yakun laka fihi illa asharatu dananira yawa lam yakun laka ba abinda kake da shi kake bi illa asharatu dananira sai dinarai goma fihi akan wannan kayan jingina wa qala allazi lahu alhaq to tunda kaya bata kuma kaga an yi saɓani kuɗin da aka karɓa mai bayarwa ya ce dinari ashirin mai karɓa ya ce dinari goma kuma ba kayan babu shi ballatana a koma kimanta kaya wajen tantance iskiya to maƙala lazi lahul haq wanda yake da haƙƙi wanda ya bada bashi sai ya ce ƙimatun rahani asharatu da nanira ƙimar kayan jinginar dinari goma ne. Kakenan zai buƙaci bayan an kwantar da dinari goma cikin bashinsa a madadin jinginar da ta ɓata a ciko masa dinari goma. Waƙalar lazi alaihi alhaku, shi kuma wanda ake bin sa bashi sai ya ce ƙimatu ishiro na dinara. Ƙimar kadararsa ko kuma kayansa da ya bayar jingina dinari ashirin ne. Tunda abu ya zama haka in kayansa ya tabbata ya salwanta, to kaga ba zai nemi komai ba a madadin kayansa shi ma kuma mai kuɗi ba zai nemi komai ba a madadin kuɗinsa. Haka ne ku? To, tunda ba kayan ƙila sai a ce, ƙila lilazi lahul haƙ, sai a faɗa wa wanda yake da haƙi. wanda ya bada bashi wanda ke bin bashi ya karbi jingina kuma ta bata a hannunsa to tunda jingina ta riga ta bata sai a ce masa sifo ka sifanta kayan abinda ka karba din to ka bayyana sifofinsa da za su sa a iya kimanta shi a kiyasta kudinsa fa iza wasafahu to idan idan ya sifanta kayan uhlifa ala sifatihi ba za a wadatu da sifanta ba sai a rantsar da shi a ce ya rantse akan cewa sifan nan da ya faɗa ta kayan haka take ya rantse da Allah don ya rantse to kaga za a yi dogaro da zahirin wannan saura kuma tsakaninsa da Allah summa aqama tilka sifata ahlul ma'rifati ma'rifati biha to sannan ahlul ma'rifati biha masana game da wannan kayan na jingina da ya bata wanda aka sifanta shi sai su kimanta shi su kiyasta su kimanta farashinsa ko kuma kimarsa ɗin dai kuɗinsa a bisa yadda aka sifanta daidai saninsu da ƙwarewarsu tunda a nan ba a mai ba da jingina ba ba a mai karɓa ba a yadda dai aka fahimci kasuwar abin a daidai lokacin فإن كانت فإن كانت قيمة الرهن أكثر من مدعى فيه المرتهن idan ƙimar kayan jingina da bata ɗin ƙimar ta yi yawa har ma yawanta ya wuce mimadda almurtahin fiye da abin da mai karɓar jingina ya yi da awafihi a kai shi da ya ce ma dinari ashirin ya bayar aka ba shi kayan jingina, jinginar, to kayan ya ɓata, amma da aka kimanta kayan yanzu har ma ya wuce dinari ashirin ɗin. Sai aka ce, ai, kayan nan zai kai dinari ashirin da biyar, kaga mai, mai karɓar bashi yanzu inda a ce kayan a bayyane yake to sai a cika masa ko kuma an kasa rantsewa to uhlifa alamar da'a to sai a rantsar da shi akan abin da ya da'awa shi mai ba da bashi sai a rantsar da shi kan cewa ya rantse cewa dinari ashirin ya bayar bashi aka bashi wannan kaya in ya rantse kuma do bayan rantsuwarsa akan tabbatar da sifar kaya kafin a kimanta shi to kuma du sai an rantsar da shi ya rantse da Allah cewa dinari ashirin ɗin nan da ya da'awar cewa ita ya bayar aka bashi wannan jingina to sai ya rantse summa yutar rahin ma fadala min qimatir raham to sannan sai a baiwa mai bada jingina shi mai karɓar bashi rararsa daga kimar jinginar. Wato, in ya rantse cewa bashinsa dinari ashirin ne kamar da ya da'awa, kayan kuma da ya sifanta har ya rantse akan sifantawar, masana suka kimanta suka ce, lalle ya kai dinari ashirin da biyar, kaga akwai raguwar dinari biyar da zai mai sowa mai kaya saboda haka shi kuɗin mai ba da bashi ya tafi a cikin kiman nan ta ashirin da biyar har ma zai nemo dinari biyar ya biya ya mai sowa wannan saboda kaya ne da ya ɓata wanda ba a baiwa mai karɓar jingina uzuri kaya ne ɓoyayye aga shi kenan وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه فيه المرتهن إن كما قيمر دا مثلا suka yi wa kayan da shi mai karɓar jingina ya rantse a kai bayan ya sifanta, to ƙimar da suka yi ta gaza abin da mai karɓar jingina yake da'awa. Yana cewa dinari ashirin ya bayar aka bashi kayan kayan ko da yake ya bata amma an sifanta shi yanzu har an rantsi ya rantsi a kai kuma an kimanta shi to amma sai aka ce duka duka kimar kayan dinari goma sha biyar ne dinari goma sha biyar to kaga an samu gibi nan ko uhlifa ala allazi za'ama annahu lahu fihi to sai a rantsar da shi har ila yau dai shi mai ba da bashi ya karbi jingina sai a rantsar da shi akan abin da ya raya ɗin dai kaya yanzu ƙimarsa misali dinari goma sha biyar shi kuma yana nan cewa dinari ashirin yake to sai a rantsar da shi akan abin da yake rayawa na dinari ko ashirin duk saboda abin da yasa ake karfafawa da wannan galibi jingina ba ta gaza yawan wato ko kimar abin da aka karba sai dai sama kama yanzu abin ya yi ƙasa to kaga akwai nau'in shubha to amma tun da ya dage ya matsa kun babu kayan ba wata shaida saboda haka sai ya rantse cewa dai dinari ashirin ɗin yake bi ga kaya kuma ya gaza sun maƙasahu da ma balagar rahan sannan sai girgire da shi shi mai ba da jingina ai kaga misali a cikin dinarinsa ashirin kaya ya tsaya sha biyar dinari sha biyar to kaga dinarinsa sha biyar cikin ashirin ta mutu ko ta salwanta a madadin kaya ko yawwa summa uhlifa allazi alaihi alhaqu ala alfadli allazi baqiya lil mudda alaihi bada mablagi sama da rahan sannan sai a rantsar da wanda ake bin sa bashi akan ragowar wacce ta saurawa wanda ake nema a gunsa shi ne mai ba da bashi wato mai karɓar jingina tunda shi ne kaya ɓata a gurinsa ba da mablagi samanin rahan bayan inda kuɗin jinginar ya tsaya wato abin nufi sai a cewa mai ba da jingina tunda shi ja yake ai jayayya yake cewa bai karbi abin da ya kai dinari ashirin ba duk da wannan yaran kuma yanzu kayan ga inda ya tsaya to shikenan a cikin kudin kayansa dai wato sha biyar ta tafi amma za a rantsar da shi mai karɓar bashi akan sauran ba biyar ba ake nema yawwa da ta rige wa mai wanda ake nema a gurinsa shine mai karɓar jingina ba za a ce mai shi masa kai kai tsaye dawo da ya ciko mai dawo masa da wani ciko ba sai a rantsar da shi tukuna sai yin ya kasa rantsewa wa zalika anna allazi bi yadihi rahnu sara mudda'iyan ala rahin domin abin da yasa shi wanda jingina ke hannunsa shine martahin ya zama mai nema a wurin mai ba da jingina. Tunda shi yanzu yana dawar dinari ashirin, shi kuma mai ba da jingina ya cewa a goma nema. Kaya kuma ya zo ya tsaya dai akan dinari goma sha biyar, to sai aka ce to shi kenan. A bar shi akan sha biyar ɗin da ta tafi, amma ƙarin shi ne ake buƙatar ya rantse. akan cewa fa maganar shi mai bada mai bada bashi dinari 20 ba haka take ba dan ya rantse dai kawai fa in halafa in shi mai kaya mai bada jingina ya rantse akan abin da yake faɗa na cewa bashin da ya karba dinari goma ne duk da kimar kayan ta tsaya a sha biyar an kwantar da sha biyar cikin ashirin da wancan yake dawa biyar ɗin nan da ake za a iya nema a gurinsa ya cika ya rantse a kan korewa to in ya rantse ba tsala anhu baqiyatu ma halafa alaihi almutai sauran abin da mai karɓar jingina ya rantse a kansa ba ashirin ya rantsewa ba ashirin shi mai ba da jingina mai karɓar jingina ya rantse cewa dinari ashirin aka karɓa ya karɓi jingina shi kuma mai ba da jingina ya ce a goma ya karɓa. Kaya kuma yanzu ya ɓata amma ƙimar da aka yi ba ta kai ashirin ɗin ba amma ta wuce goma. Tutun da shi wancan ya rantse akan ashirin ɗin ba za a tsaye da shi akan goman ba, sai a tafi akan daidai abin da ƙimar kaya ta tsaya, sai a ce shi kenan. Yanzu tun da ya rantse can, shi mai karɓar bashi ba za a ɗora masa ashirin duka ba amma ba za a yi da gomansa ba saboda haka ƙimar kaya za a tabbatar da yadda ƙimar kaya inda duk ya tsaya ya zama sun yi girgire yawwa saboda haka baya bin sa daidai ƙimar wannan amma ranar da ta kamata a ce shi wanda ake binsa mai ba da jingina ya ci kowa mai kuɗi in ya rantse to wannan ya saraya a barinsa sai a bashi in kayan ya tsaya ne ya sha biyar to shi kenan kuɗin da yake dawa ashirin sun dawo sha biyar ɗin biyar ta saraya saboda shi ma ya rantse yawa fa in halafa batala anhu baqiyatu ma halafa alaihi almurtahin idan shi wanda ya ba da jingina ya rantse akan kore ashirin ɗin to abinda mai karɓar jingina mai ba da bashi ya rantse a kansa na dinari ashirin rarar ta saraya a barinsa biyar ɗin kamar da muka misali ta saraya mai madda'a fauka ƙimatar rahan abinda ya da'awa sama da ƙimar jinginar wa inna kala amma in ya ji tsoron rantsewa ya kasa rantsewa shi mai ba da jingina ya kasa rantsewa yanzu ƙimar kaya bai kai dinari ashirin ba amma dai ya wuce goma shi mai kaya a mai ba da jingina a mai karɓar jingina mai ba da bashi ya rantse akan ashirin har yanzu shi kuma har yanzu mai ba da jingina wanda ya karɓi bashi yana nan yana ja cewa bai kai ashirin ba duk waɗannan abubuwan na su kasancewa ne saboda babu wata shaida da za a dogara da ita ga kowannensu sai dai labarin da kowa zai faɗa ma alƙali sai dai kara'i saboda haka sai a ce ya rantse shi wanda ya karbi jingina ya bada bashi idan ya zama kayan ƙimar sama har ta wuce kuɗin da yake nema an ce ai zai cika ko yawa to amma idan ya gaza to kaga anan ba za a ce a cika masa ba in kayan bai kai ba sai an dawo wanda ya bada jingina ya karbi bashi in ya sallama shi kenan in kuma ya yadda zai rantse to in ya rantse gurgurin da kayansa ya tsaya kawai shi kenan nan za a tsaye da shi sauran sai a kyale ba za a wajabtawa mutumin ya cika masa ba amma wa inna kala amma in ya kasa rantsewa shi mai karɓar bashi kuma shi mai bayarwa ya rantse kuma kaya bai kai kimar ba to lazimahu ma baqiya min haqqil murtahin abin da ya saura daga haƙƙin mai karɓar jingina shine mai bada bashi tunda ya rantse akan ashirin kuma kayan da aka kimanta bai kai ashirin ɗin ba misali kamar da muka yi sha biyar ne to kaga akwai buƙatar wato ya cika masa biyar to shine lazimahu ma baqiya min haqqil murtahin ba da qimatir rahim abin da ya saura na daga haƙƙin mai karɓar jingina shine mai bada bashi ya lazamci mai karɓar bashi ya ciko masa in an cire ƙimar jingina wanda suka yi girgire a kai haka alƙali zai warware anin ƙadiyar kamar da sha faɗa karatun ya zama na fikhu zaka ji shi haka da ya sarƙaƙiya zaka sai ana bin sa sannu a hankali galibi ko dai masu fatawa ko kuma alƙalai masu warware irin waɗannan dangimin shine abin zai fi shafa amma dai dukkan ɗalibi zai ƙoƙarin fahimta muna fata Allah ta'ala ya fahimtar da mu babin ya ƙari na gani lokacin da saura ko ya yi ko sai mu tsaya nan insha Allah Allah samu dace